ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da jinjina su tabbata ga Allah madaukin sarki wanda ya hada mu a wannan masallaci mai albarka na Abu Ubaida ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya musu albishir da gidan aljanna cikin sahabbai a wannan gari na faki a jihar kaduna a najeriya mun haɗu ne a wannan masallaci saboda munasaba ta taya murna da fatan alkhairi ga ɗan uwanmu malaminmu mai da'awa mai karantarwa a wannan gari uwa Sheikh Malam Nura Alfaki wanda zai aurar da ƴaƴansa insha Allah ko ya aurar da ƴaƴansa insha Allah wato ba kwa san zai aurar din nan kun fusa ake wato ta hakikan kenan to wanda ya aurar da ƴaƴansa da zuma ka daura auren guda biyu da yar uwa Aisha Muhammad Nura Faki da zainab muhammad nura faki da angwayensu da umar da muhammad munzali duka angwayen ga suna a gabana mun haɗu ne don girma waɗannan mutane da kuma mu amfana da taron da muka yi na alheri da farko ina amfani da wannan lokaci ko wannan dama ina yi wa uwa a malam nura sheikh malam nura alfaki addu'ar allah ya faranta maka rai da aurar da wannan ‘ya'ya naka da kai kamar yadda ka gansu ka ga aurensu kuma allah ya sa ka ga jikokinsu da ta taɓa kunnensu ma gaba daya su kuma waɗannan mazaje da aka aura musu waɗannan yara saboda zumunci da addini Allah sa su riƙe amana Allah sa kada ku ba mu kunya kuma ‘ya'yan su matan da Aisha da Zainab Allah ya sa tarbiyyar da mahaifinsu ya musu da tarbiyyar da suka samu a makarantarsu Allah ya sa ta ɗabbaka a cikin gidan aurensu Allah ya zauna da su lafiya duk wanda ya zo wannan guri da mutane suka zo daga Kaduna wanda suka zo daga Kano daga garuruka da yawa wasu sun koma wasu suna nan har zuwa gobe muna yi musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi manya-manyan malamai na wannan gari da suka sharrafa mu da limamai da jagorori da iyaye suka girmama mu suka zo suka zauna a wannan wuri don sauraron nasihu da faɗakarwa muna musu addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka muku da alkhairi yadda kuka girmama mu Allah ya girmama ku Allah kuma ya biya wa kowa bukatar sai mai da mu gida lafiya yan uwa malamai da suka zo suka yi wa'azi ba abinda za mu ce musu sai dai mu ce Allah ya musu albarka su ma ya kara musu lafiya da nisan kwana kuma abinda suka koyar da mu Allah ba mu ikon aiki da shi ku da ni da muka saurara gaba daya Allah ka azurta mu da gyara kurakuranmu wanda suka yi magana a kai kamar yadda mai gabatarwa a alkali barista yake faɗa yana mamakin yadda wa'azin yake zuwa kuma wani abin da za ku yi mamaki ba wanda ya zauna da shi da ɗan uwansa ya ce ka ce kaza ni zan ce kaza wannan shine alamar duk abin da ake sa dan Allah sai kaga ya fito da siga mai kyau mai ban sha'awa su waɗannan malamai sun yi ƙoƙari sun yi duk abin da ya kamata su yi wallahi iya abin da suka faɗa da ya kamata a ce mu tashi kuma Allah ya musu albarka ya ba su fasaha da basira kowa da irin abin da Allah ya ba shi so sai dai mu ce Allah ya karba kuma ya ba mu ikon aiki ni zan yi abin da masu gidan mai suke cewa topin zan dan cika ta ne kawai dan bayanai ne zan yi da yake da alaka da abin da suke faɗa ni kuma zan yi magana ne akan zuciya zuciyar musulmi zuciyar dan adam musulmi ya ya kamata ta zama alqalbus salim da Allah ya bayani illa man atallaha biqalbin salimin wanda ya je wa Allah wani istisna'i ne wanda ya je tarar da Allah da zuciya kubutacciya zuciya lafiyayya to wannan lafiyayyar zuciyar ita ce zan yi magana a kanta wanda gaba ɗaya mun zo duniya ne don mu gyara zukatanmu idan zuciya ta yi kyau gangan jiki ya yi kyau sai a samu rahama a samu aljanna idan zuciya ta lalace to duk gangan jiki ya lalace duk motar da ake tafiya da ita siyarin ta ya balle ya lalace tana cikin tafiya to sai abin da Allah yi motar gaba ɗaya ba ta da wani amfani za ta iya shiga daji ta shiga ruwa ta halaka ta halakar da wanda ke cikinta idan ku ana iya kontrolin ɗinta da wannan siyarin to wannan yana nuna za a iya kubutar da wanda suke cikin motar to zuciyar ɗan adam kamar ita ce wato take juya rayuwar ɗan adam gaba ɗaya za ka iya ganin mutum a kammale duk wani abin da Allah yake wa ɗan adam ya yi masa amma kuma zuciyarsa ba ta da kyau wannan dirin gangan jikinsa da lafiya da yake da shi da kaza da kaza da yake da shi ba zai masa amfani ba illa man atallaha bi kalbin salim manzo Allah ya faɗa cikin hadisi a kiyama an zo auna sikelin mutane ayyuka akwai mutumin da zaka ga ya zo shi gaban Allah katon mutum babban mutum amma la yazinu inda Allah janaha ba'uda wallahi nauyinsa bai kai tuffuken sauro ba ƙato ne zaka gan shi idan an ɗora shi wai za a samu wani abu na alheri za a shiga aljanna annabi ya ce ko fufukin sauro bai kai ba saboda ya lalata rayuwarsa ya ɓata rayuwarsa bai gyara zuciyarsa ba in takaice muku zance babu wani mai shiga aljanna in ba mai kyakkyawar zuciya ba shi yasa saboda hadarinta da Allah ya zo halittarsa sai halittanta sai sa ta a ɓoye da ƙasusuwa sun rufe ta da nama ya rufe ta da kitse ya rufe ta bai batta a fili kamar yadda ake ganin ido da leɓe da baki da hannu da waye ba duk da ita ce jagora a cikin mutum da a tunaninka ne watakila ya kamata a sa ta a kai ko a goshi haɗarinta ya sa aka ɓoye ta kuma Allah shi kadai ya shi kadai ne ya san zuciyar kowa babanka da ya haife ka bai san me zuciyarka take kulla ba tsohuwarka da ta naƙudarka ka zauna a cikin ta wata tara kafin ka fito bata isa ta ce ga abin da kake kulla a zuciyarka yanzu dukan mu nan mun zo mun zauna muna kallon alƙibla muna sauraron wa'azi to kowa Allah ya san iya nauyin niyyarsa abin da ya kawo shi da abin da yake kulla da abin da yake sakawa shine fadin Allah alimun bi zati sudur shine masani da abin da ke cikin zukata menene alqalbus salim malamai sun yi sabani dangane da wannan zuciyar da muke nema yau mu same ta insha Allah ibnu jarir al-tabari rahimahullah imam al-mufassirin shine ce alqalbus salim da Allah yake faɗa a cikin Qur'ani shine alqalbul khali min ash-shakki zuciyar da take ta kubuta ba ta da shakka akan Allah tana da cikakken imani da yarda da Allah tabaraka wa ta'ala haka imam mujahid ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma ɗin dai haka ya faɗa ya zama fa babu shakka fa ba faraba ƙafafa ba ƙaryata gaskiya fa a cikin zuciyarka alƙalbu alladhi laysa fihi shakkun fil haqqi shine lafazin imam mujahid zuciyar da babu wata shakka akan gaskiyar da Allah ya aiko alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sauran littattafai da annabawa da manzanni duka da Allah ya turo ka yadda wani aka ce kai kai imani ka bi Allah kai amince ka ga da Allah waye je ya gano ne maganar lahira nan da ake ta faɗa waye je ya gano kawai kuna ku dai ma'azin ku kawai bai yadda ba wani bawan Allah yake cewa wa wani malami ya ce malam are you not deceiving people turanci ne wannan ya da yake dan boko ne shi wai anya ba yaudaran mutane kuke ba ko malaman nan komi a ce aljanna a ce wuta a ce aljanna a ce wuta a ce aljanna a ce wuta kici amma ga ga kafirai ne wanda ba musulmi ba suna ta gina duniya suna ta kaza suna ta kaza munan kunnin kime mun kuna Allah Allah muna ta sallah ana ta addini ana ta abin amma mutane suna cikin matsi suna cikin kaza suna cikin haka ya gaya wani are you not deceiving people ba yaudarar mutane kuke ba kuwa to kaga wannan fi kalbihi shakkun wa fi kalbihi maradun a cikin zuciyarsa akwai shakka akwai rashin lafiya bai yadda ba to bari a kyale shi ya rayu a yadda yake so ya yi wa kansa ya hana kanshi kuma ya hana kansa mutuwa ba shi kenan ba don haka idan kana so ka samu zuciya lafiyayya kubutacciya to ka nemi wannan zuciyar da ba ta da shakka akan Allah alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alqur'ani littafi ne wanda yake babu shakka a cikin sa kwata kwata ibn al-qayyim bayan ya tattare maganganun malamai da suka yi akan ma'anar kubutaccen zuciya da musulmin kwarai ya kamata ya mutu da ita je wajen Allah sai wani fashin baki mai daɗi kwarai da gaske ya har haɗo abubuwa wanda idan ka haɗa su shine zai baka calculation ɗin zai baka ma'anar zuciya kubutacciya da ake so yau ka mutu da ita yace innahu alladhi سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه أي أنا نفي إتاتي زوجي يد تكو أتدق دكا شعوة شعوة سابن ديكي سامتين يكيت أمرنن الله يكيه بأبن الله يتي أي يكيه حنو أكن أبن الله يهانا mana zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da ba ta sha'awar saba Allah kurum kenan idan ka wayi gari ka ji zuciyarka tana son ka saba wa Allah kana son ƙarya kamar yadda malaman suka yi bayani kana son zina kana son fasikanci kana son kin Allah kana son zalunci to wannan zuciyarka ba kalmus salim bane aikin fa babba ne illa man atallaha biƙalbin salimin zuciyar da take babu abin da ya ɗarsu a cikinta na sha'awar sabawa Allah ta ƙi ta bi abin da Allah ya ce aiko abin da ya hana haka taslamu min shubuhati zuciyar da ta kubuta daga dukkan shubha min kulli shubha duk wani abu mai rikitarwa da zai raba masa kafa a'a shi baya da wannan kawai yana da garanti akan Allah duk shubhar da tu'aridu wato shar Allah ko tu'aridu khabar Allah shubuhar da za a kawo maka ta ci karo daga abin da Allah ya shar'anta ko abin da Allah ya ba da labari baka yarda da ita ba kamar mutum ya zo a zuciyarsa yana bauta Allah ya rinka tunanin to wai shi Allah nan wai shi waye wai to shi ina yake wai in an mutun nan wai ya za a yi to in an ce Allah to shi kuma yaya to kaga wannan tunanin da ka fara yi har zaka zo ka ce kai fa baka yadda ba ma akwai Allah nan ba tunda baka gan shi ba baka yi magana da shi ba baka zama muslim mai miƙa wuya da yadda da samuwar Allah ba dama ai imanin baka ga Allah ba baka yi magana da shi ba kuma ka yadda akwai shi shine imanin ai ba kamar yadda masu falsafa suke cewa wai duk abin da ba a same shi a ƙarƙashin waɗannan alhawasul khams ɗin ba babu shi alhawasul khams five sense organs wai duk abin da ba a gan shi da ido ba kuma ba a sansane shi da hanci ba kuma ba a ji shi da kunne ba kuma ba a taɓa shi da hannu ba waɗannan abubuwan duk abin da bai shiga ƙarƙashin wannan tirakun guda biyar ba to babu shi da haka suke amfani da wannan shubuhar suke koran samuwar Allah ai su ba su ga Allah ba ba su sansane shi ba ba su taba shi ba ba su jiyo ɗuriyarsa da kunna ba ba su gan shi ba da haka babu shi so sun ce wai duk wani abin da yake mawjud ne in dai samamme ne to dole ya khda wato ya kasance karkashin waɗannan abubuwan guda biyar amma kuma ƙarya suke yanzu ba kana da rai ba ba an ce kana da rai ba yana ina waye gan shi da za a ce mutum taɓa ranka za ka yi taɓa shi ka ji ƙanshin ranka za ka yi taɓa jinsa ka ji ɗuriyar ranka yana bugawa a ƙirjinka za ka ji shi amma kowa ya yadda yana da rai ga bishi a ƙofar gidanka ka shuka ai kai fa ka zo ka dasa ta bata wuce haka ba kai ta bata ruwa ta ta girma amma daidai da rana ɗaya baka taɓa gani yaushe take girma ba amma ka yadda tana girma to ya baka ga tana girma ba kuma ka yadda tana girma kaga lokacin da reshen yake karuwa lokacin da ganyen yake fitowa lokacin da take kara kaza kai ba wannan ba ɗa fa za ka haifa ka ɗauke shi ka masa hudu ba uwarsa ta shayar da shi nono kullum ba ranar da za ta ga ƙashinsa yana ƙara tsawo da shi take kwana fa kullum da daddare sai ya tashi sau kaza ba ranar da za ta ga an masa aski gashi gashinsa yana yana tsirowa amma wallahi sai dai a tashi a ganshi da gashi a jikin shi yanzu in ba mutum awon igiya ne ba gaja ne kaca ne shi ba ya kamata a ce maka wai ba Allah wai ka yadda wai ba Allah ga abubuwa nan na zahiri suna tare da kai kuma ka yadda hankali ai kana da hankali kai ba mahaukaci bane ko to ina hankalin yake da koshi a je a ce an yi wa wani operation an cire masa hankalinsa an ajiye shi a wata kwalba ina yake Allah mai maganin mutane da ka mu wallahi amanna bi rabbina wallahi ba wanda zai zo ka mana shakka akan addinin mu nahnu ala yaqinin min dinina muna kan yaqini akan addinin mu wallahi mun yadda ya Allah muna fatan kai mana rahama akan wannan yadda ibn al-qayyim yake cewa rai kubutaccen rai zuciya kubutacciya ita ce wacce take taslam min ubudiyyati man siwahu zuciyar da ba ta bauta wani ba Allah ba kalbun salim ba ka bauta wani ba Allah ba shirka ba bautar itace ba bautar dutse ba bautar ra'ayin wani ba bautar rana wata babu bautar wani ba a ibada wani in ba Allah ba لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ألا لله الدين الخالص نالا نشكري باي وكوا بوتا زوج يد تيد دبات بوتا ونبا mai bauta wa kabari automatically ya fita baya cikin wannan layin dan ka zo ka bauta wa kabari baka bauta wa Allah ba mai bautar itace da mai bautar rana da mai bautar ruwa da mai bautar shedan devil da mai bautar kaza duka waɗannan duk layin su guda ɗaya kaga wannan suna da wani abu da suke bautawa ubudiyatu ghairullah man siwallah ibn qayyim ya ci gaba da cewa ita ce taslam min tahkim ghair shar'illah ko ghair ghair Allah ko ghair rasulillah zuciyar da fata kubuta bata yadda ta sa wani ya mata hukunci ba ta aminta da hukuncinsa ba ta aminta da shari'arsa ba in ba Allah ba ko annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk wanda yake ji a ransa rayuwar mutane a raya su akan tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kauyanci ne tsohon tsari ne bai dace da wannan al'ummar ba bai dace da wannan zamanin ba to bai da kalbin salim kuma zai mutuwa irin ta jahiliya ne ka san akwai masu cewa eh Allah ya faɗa annabi ya faɗa an yi bayani a cikin Qur'ani amma na ai tsohon tsari ne wai Qur'ani tsohon tsari ne wannan tsohon tunani ne wai Qur'ani wai shari'ar Allah wai bata dace da wannan zamanin ba laisar saliha li kulli zamanin wa makan amma wannan tsarin na bature wannan tsarin na dan adam wanda ke is full of selfishness da injustice wai shine wai yafi dacewa da mutane haka magana a ce Allah ya ce a yi mutane hukunci da shi suka ce ba su yarda da shi ba suka ce addini kawai ya kare a masallaci addini ya kare a ɗakinka suna nan suna da wannan tunani cewa duk wanda abu na addini ya kare kawai a masallaci a daina fitar shi waje kar a fitar da addini cikin kasuwanci kar a fitar da addini ya shiga cikin noma kar a fitar da addini ya shiga cikin aikin gwamnati kar a fitar da matsalar addini ta shiga cikin mu'amala akwai mutanen da kullun yaƙi suke yi kar a zo musu da maganar addini a cikin al'amuransu a bar addini a masallaci kurum wannan shine bala'in da al'umma take tunkara yanzu nan gaba da wasu shekaru abin da za su yi kenan da ka zo ana magana ko aikin wani abu kana cewa Allah ya ce ta ta ta ta ta ba addini anan idan dan siyasa ne hau kujerarsa ta mulkin siyasa yana juyawa yana kadawa da kai mai magana Allah sai ce shi ba aikin Allah ya zo yi nan ba faslid dini anid daula raba addini da daula raba addini da siyasa in malamin addini ya bada shawara ya ce a yi kaza a daina kaza sai a zo ana zagi a ce malaman addini me kai ku tsoma baki akan siyasa ha siyasa ai shugabanci ne ai ga malamai na sun yi rubutu akan siyasa littafai sun fi dubu me siyasa shugabanci da ka ba wanda ya dace ya yi magana akan shugaba na kwarai da ya dace ya shugabanci mutane irin malaman addini don su ne suka san Allah to wannan tunanin na ƙoƙarin sakkata toshe rufe bakin malaman addini kasu yadda su yi magana a kan abin da wani ɗan siyasa ya yi ko zai yi ko abin da gwamnati take tunani za ta yi na wani abu wannan tunani ne na yahudanci ko da mutum ya zo yana magana watakila bai sani ba yana tallan ra'ayin wasu ne da ka dole Allah ba abin da bai magana akai ba ma farratna fil kitabi min shay qur'ani yace ba abin da muka bari alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila da haka Allah tabaraka ta'ala shi ya halicci mutane kuma shi ya tsara musu yanda za su rayu ba yanda za a yi a ce wai Allah ya halicci mutane ya ba su ci ya ba su sha ya ɗauki nauyinsu ya musu kaza ya musu kaza amma wai bai da ra'ayi akan mulkin da za su yi haka fa ake so a ce Allah ya yi halitta ya yi kaza ya yi kaza amma bai da ra'ayi bai da ta cewa akan shugabantar mutane wannan wani irin dabbanci ne daga jiran tunani a'a Allah yana da ra'ayi a kai manzo Allah ba shine shugaba ba shine shugaban kowa da kowa a mulkin inda za ku karanta sira waɗanda suka karanta sira irin su Imam Sallabi a littafansu ka duba yadda yake tafsil na tarihin manzon Allah da irin tsarin shugabancin manzon Allah babu irin babu wata gwamnati da aka yi irin gwamnatin Annabi Muhammad babu ita kuma wallahi wasu abubuwa da yawa daga cikin al'amura na tsaro al'amura na tsari al'amura na gudanar da ɗan adam al'amura na kaza na kaza wallahi yawanci da yawa da yawa ina gaya muku wallahi har ka farcen annabi ba a kama ba kuma ka duba annabi ne fa guda ɗaya a mulkinsa a ofis ɗinsa duk ministries ɗin nan shine gaba ɗaya ministry of foreign affairs akwai ta a cikin sunan annabi ministry of internal affairs akwai ta ministry of education annabi shine ministry of agriculture annabi shine ministry of kaza ministry of finance ministry of defense ministry of all ministries are there in the sunnah of holy prophet sallallahu alaihi wasallam and are being implemented annabi ya yi implemented ɗinsu amma shi kaɗai ne fa shi ne yake ba da dokan a gaya mu wani tsarin gwamnati da ake da shi yau a zamanin nan wanda babu shi a sunnar annabi ko a tarihi manzan Allah ko a gwamnatin da annabi ya gudanar da ita a gaya mu babu in harkar tattalin arziki ne in harkar economy ne ƙur'ani cike yake da bayanin economy ya ake kashe kuɗi ya ake kaza hatta kashewa da samu Allah ya yi bayani a cikin Alƙur'ani yaya kashewar ka ya kamata yaya riƙewar ka ya kamata kulawa da hakkin ɗan adam babu wani addini da ya yi bayani akan sanin hakkin ɗan adam ina ce duk tutiyar gwamnati da za ta yi shine a ce ta mulki mutane ta san hakkin su to ba wanda ya san hakkin mutane irin annabi idan zama ne da musulmi da wanda ba musulmi ba annabi ya kafa gwamnati a madina sai da ya kira yahuda suka zauna teburin tattaunawa suka faɗa ya faɗa kuma ya gudanar da gwamnatin salami lafiya ba wani annabi da ya gudanar da tsarin mulki irinsa to yaya za a ce malaman addini ba su da baki da za su ba da shawara su ce a yi kaza a daina kaza so ake a bar mutane su yi rayuwa ibahayya komai halal su zalunci su sata su kama karya ba ku da amfani ku 'yan masallaci sai an zo neman ƙuri'ar ku mutum ya zo ya baza muku babban riga a kama masa wuri a kori talakawa ya zo ya zauna a sahun gaba sannan in ya shiga mulkin kuma ya ce ba ruwansa da addini amma ruwanka da addini me yasa ka zo masallacin mu ba ruwanka da addini ba aiki addini kake ba me yasa ka nemi malama addini amma fa masu faɗan wannan fa sun sani cewa da yawa daga cikin tsare-tsare na ƙasar nan ma fassoci suke gudanar da su suna zuwa wajen coci-coci da fastoci su zauna su ba su shawara a rubuce ma suke ba su amma musulmi ne in ya sa baki sai a ce karka sa baki yanzu kiristocin ƙasar nan wace irin magana ne ba su yi magana ba a siyasar ƙasar nan su suna da ra'ayi ai amma ka ji wani ɗan siyasa musulmi da yake da bakin magana ya zo yana cewa me yasa kiristoci suka sa baki su ya halatta sa baki su da suka kafa ma doka suka ci kar a zaɓi kowa ma sai wani suka fito ƙarar suka zagi musulunci suka zagi musulmin kuma suka yi da'awa kuma suka tsara gwamnatin su ma kafin ma su ci Allah ya zo ya karya su me ba su faɗa ba su sun faɗi duk abin da suka faɗa amma ka ji wani kirista ko ka ji wani a cikinsu ya ce kar su yi magana to wannan tunani na cire neman shawarar malaman addini da kuma su ba da hanyoyi da ya kamata a ci nasara a mulki cire hannunsa a ciki wallahi faɗa ne da musulunci kuma jahili kasan jahili mara ilimi ko to shine zai buɗe baki ya tona wa kansa asiri ya yi tsirara a cikin al'umma ya zo ya faɗi wannan maganar amma shugabanci babu addinin da ya magana akan tsarin shugabanci irin musulunci ku riƙe wannan gabar in ci gaba a fahimce ta musamman samari matasa ku nake targeting ku zama wayayyu kun san addini kun san zamani Allah gane da mu ibn al-qayyim yake cewa ita wannan zuciya ita ce zuciyar da ta kubuta min mahabbati ghairillah son wani ba Allah ba mahabbati ghairillah ma Allah a so wani Allah tare da Allah a'a ba ita ce kalmar salim ba yace kuma ita ce zuciyar da take taslam min khawfi ko salima min khawfi man siwahu ta kubuta daga jin tsoron wani ba Allah ba kai kokari ka mutu Allah shine ya mamaye zuciyarka baka ba da wani kofa ba kana jin tsoronsa kamar yadda kake jin tsoron Allah ko kana son wani kamar yadda kake son Allah ba yuhibbuna ka hubbillah a a bai ba kai kokari kar ka mutu sai zuciyarka ta sifinta da wannan sifa ba a tsammatan wani abu ko tawakkali ga wani ba Allah ba ko komawa ga wani ba Allah ba at-tawakkul alai wal inabatu ilai wa zullahu kankan da kai ba a kankan da kai ga wani ɗan adam sama da yadda ake kankan da kai ga Allah yanzu kamar misali ka duba ibada da muke ta sallah mu musulmi alhamdulillah ba wani ɗan adam da zamu so wai saboda shugaba ne ko jagora mai masa wannan mu zo gaishe ka mu maka ruku'i mu dago daga ruku'i mu yi sujada babu wani mutum kowaye shi da za a yi masa daka a musulmi dai na kwarai baya kankan da kansa ga wani ɗan adam irin yanda yake kankan da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma zuciya ce da take fifita isar marzatillah fi kulli halin zuciyar musulmin kwarai ita ce zuciyar da take fifita yardar Allah a cikin kowane hali yardar Allah a cikin kowane hali ma'ana duk abinda duk halin da kake ciki za ka yi ƙoƙari ka ga wai meye Allah yake so abinda Allah yake so abinda Allah yarda da shi shi kake so shi ne priority naka amma matukar kana ga a rayuwarka za ka fifita wani abu sama da abin da Allah ya fi so to baka da kalmun salim wattaba'udi attaba'ud min sakhatihi bi kulli tariqin ibn al-qayyim yace shine zuciyar da take kubuta daga fushin Allah ta kowace hanya in zaka iya kubuta kada Allah ya fushi da kai ka je kai to kaga akwai aiki a gabanka to ana so fa imani ai mutuwa ta zo ta riske ka kana cikin irin wannan sifa kaɗan ne daga cikin abin da ibn qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama na kawo muku gabar magana ta ta biyu menene alamomin da suke nuna cewa zuciyar dan adam kubutacciya ce kamar yadda an mana bayani an ce alamar wane wane mutumin kirki ne mutumin kwarai ne to yane ne za ka yi ka gane zuciyarka dinnan ta hau hanya ina magana ne da kai kai musulmi ina magana ne da ke ke musulma abu na farko malamai suka ce husnul intifa'i bil izati amfanuwa da wa'azi alamar zuciya mai tsarki alamar zuciya mai kyau ita ce zuciyar da take amfanuwa da wa'azi in an mata wa'azi tana gyarawa in an faɗakar da ita tana kimtsawa da haka za ga mumini kullum yana so ya je inda za a tanatar da shi Allah kuma yana ƙoƙari ya gyara gidansa ya gyara kasuwancinsa ya gyara zamantakewarsa da iyalinsa ya gyara biyayyarsa ga iyayensa ya gyara shugabancinsa ya gyara mulkinsa saboda an yi mai wa'azi husnul ittifa'i bil izati innamal mu'minuna alladhina idza ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كدي مؤمني سوني وطن إذن أن أنبتش الله تبارك وتعالى da an ambaci Allah an musu wa'azi kenan idza zukira Allah wajilat qulubuhum sai zukatan su rinka rawa suna karkaduwa mana mutumin da in an faɗi laifinsa sai tsorata to wannan zai amfana da wa'azi ba wanda yake zuciyarsa a ƙeƙashe a bushe sun makasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ba wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah kuma Allah bi ghafil amma ta'malun Allah ya bayani hatta ta duwatsu in zuciyarka ta ke kashe kamar zuciya a dutse to hatta a cikin duwatsu ai akwai wanda ruwa yana ratsa dutsen kaga busasshen dutse amma ruwa yana bulbula a ciki ashe yana da dan taushi taushi ya tafajjaru minhu al-anhar dutse haka kawai yana iya rikitowa don tsoron Allah fa ya rikito daga sama ya fado ba iska ta turo shi ba tsoron Allah wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah dutse yakan iya tsagewa haka kawai ba tsawa aka masa ba tsoron Allah kawai ya sa ya faffarke wa inna minha lama yashaqqaqu ya tsage ruwa ya fito a jiki saboda tsaba tsoron Allah kai yanzu zuciyarka wa'azi baya ratsa ta kai yanzu duk ayar da za a ja ba za ka wa'azu ba kai kai yanzu duk faɗan da za a yi kai ba da kai ake ba kana tuna kabari kuwa kana tuna makara kuwa kana tuna mutuwa kuwa kana tuna kiyama kuwa to sai yaushe malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taro yanzu ba ku gani kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa وجعل القمر فيهن نورا أسما وجعل الشمس سراجا أسما ينزباكوا لورا والله أنبتكم من الأرض نباتا Allah ya tsirar da ku kamar yadda ake tsirar da bishiyoyi da dawa da gero ana ta tsira a garin fakin nan ga kunan sai karuwa kuke ta yi kullum ambata kun min al-ardi nabata yanzu ba ku tunanin za ku mutu Allah zai mai da ku ba ku kula da makabartar ku thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja Allah fa zai mai da ku Allahu alladhi ambatakum min al-ardi to kuma shine zai yu'idukum fiha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra yanzu ba za ku asuma har yanzu baka yarda da Allah ba har yanzu baka yi imani ba har yanzu ba za ka daina sabo ba har yanzu ba za ka daina ƙarya ba har yanzu ba za ka daina zaluntar matarka ba har yanzu ba za ka daina fasikanci ba har yanzu ba za ka daina cin haram ba har yanzu zuciya ka ba ta tausayi ka rinka sadaka har yanzu ba za ka taimaki gajiyayye ba har yanzu ba ka sallan nafila har yanzu ba ka kiyamun laili har yanzu ba ka azumin nafila har yanzu ba ka zikiri har yanzu ba ka iya zama a masallaci kana roƙon Allah kana ibada kana karanta Qur'ani har yanzu ila mata har zuwa yaushe zuciya ta kwarai ita ce mai amfanuwa da wa'azi kenan duk wanda baya jin wa'azi baya aiki da wa'azi to baya cikin masu alqalbus salim Allah ce wa bashirul mukhbitin alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum was-sabirin ala ma asabahum wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfiqun cikin suratul hajj masu komawa ga Allah kai musu bishara su ne waɗanda idan an ambaci Allah har yanzu na ga zukatansu na rawa na kadawa ga haƙuri akan abin da Allah ya ɗora musu ga tsayar da sallah wasabiri na alama a sabahun wal muqimis sala suna tsaye da sallah ba yadda za a yi zuciyarka ta kyau ba ka da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka ba su ba yanda za a yi zuciyarka ta kyau in ka zama maruwaci baka ciyarwa baka bada zakka baka bada sadaka kai kullun gola ne sai dai a jeho ka karbe Allah ya ta jefowa kana karbewa kai ba za ka bayar ba to ko gola ma in in referee ya fura wusul ai yana sake ko amma kai ba ka yin taimako abu na biyu bayan Allah su ne waɗanda gangan jikinsu wallahi in suka ji ambaton Allah karkarwa suke shi ne kash'ariratul badani kenan saboda ambaton Allah ba yanda za a yi wa'azi a tashi mai tsoron Allah bai amfana ba ko da wanda ya fi shi ilimi ne ya yi karatun wallahi musamman wanda ya sa ƙur'ani yana fahimtarsa Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أبناؤكم alamar zuciya mai kyau ita ce zuciyar da kullum tana tunanin gamuwa da Allah don mominin arziki na kwarai to fa yana tunanin lahirarsa in mulki yake yi da ya sha giyar mulki sai tuno zai mutu ba wannan kujerar ranka daɗe da kake kanta kake kaɗawa a kanta ranka daɗe ya kamata ka tambaya irinka irinka nawa suka hauta idan shugaban ƙasa ne kai kai kaɗai ne president na najeriya nawa suka yi president suna ina galibinsu duk sun mutu suna cikin ganiyar jin daɗi da morewa duk mutumin da ya zama shugaban ƙasa to yana da wata alfarma ta musamman a ƙasarsa har ya mutu amma kuma bai isa ya hana kansa mutuwa ba yanzu mutum bai zai tuna gamuwa da Allah ba a wannan babbar kujera da yake juyawa a ce kai ne duk al'ummar nan gaba ɗaya suna ƙarƙashin ka da awakin Najeriya da dabbobin Najeriya da tumakin Najeriya da kazaɗin Najeriya duka kuma a haka mutum zai je kashe kuɗi ya nema sai ya samu duk yadda za a yi sai an samu ka shirya gaban Allah za a yi sabi da kai kowane mutum ɗaya daga dattijo har jariri za ka ba shi hakkinsa ka shirya kuma ana gaya maka haka malamanka suna gaya maka cewa akwai sabi sayyidina umar yake cewa wallahi a matsayina na shugaba ina jin tsoron raƙumi ya taho daga iraki a hanya zai taho gari kaza ya tuntube kada Allah ya tsida ni a kiyama ya ce ya umar me yasa baka gyara wa raƙumi hanyarsa ba wallahi ka umar ya faɗa ya kamata malaman da suke da alaka da gwamnati suke kusa da manya-manya su rinka gaya musu irin wannan hadisan idan an girmama ka an ja ka an matsar da kai kana kusa to gaya musu gaskiya wallahi haka umar ya faɗa annabi ba shine shugaban duniya gaba ɗaya ba akwai ranar da ya tashi ya miƙe ya ce jama'a ga ni na ɗaga hannuna duk wanda ya san akwai wani hakkinsa a kaina ya zo yau in biya shi kafin mu je ranar da ba a biyan wani haƙƙi sai da aikin lada inna da ke ka inna zalunce ka inna shiga haƙƙinka ka zo in biya ka haƙƙinka kafin gobe kiyama haka annabi ya gaya sahabbai akwai wani shugaba ko na ƙasa ko na gwamna ko na local government ko sanata ko ɗan majalisa ko ko ko da ya isa ya zo ya ce wa mutanensa haka mutanen da galiban ma ba sa iya shigowa garin da aka zaɓe su bayan an zaɓe su sai dai karfe sha biyun dare karfe ɗayan na dare ya zo ya abin da zai gaisa da tsohuwar ta yi mata abin da zai yi fita ka shirya wannan mutanen da suka jefa ma ƙuri'a hakkinsu ne fa suka baka ka shirya za ka ba da ansa gaban Allah shi yasa malamai suka ce duk gwamnatin da ta san me take ba ta gudanar da gwamnati ba tare da malamai a kusa da ita ba malami da ya san Allah duk wani gwamna musulmi ko shugaban musulmi ko shugaban ƙasa kowa inda ya yarda da Allah to kada ya bari giyar mulki ta jashi ba tare da yana da wasu malamai a gefe da yake neman su tunatar da shi Allah ba ka nemi malaman da ba kudinka ne a gabansu ba ba mulkinka ne a gabansu ba ba alfarmar da za ka yi musu ne a gabansu ba burinsu su gaya maka gaskiya ka gyaru ka gyara al'ummarka kuma wallahi akwai su Daka alamar imani shine kullum mutum ya rinka tunanin zan haɗu da Allah. Shugaban ƙasa za a tambaye shi, gwamna za a tambaye shi, ciyaman za a tambaye shi, sanata za a tambaye shi, ɗan majalisa sai an tambaye shi, ɗan wace shi sai an tambaye shi, liman ma sai an tambaye shi, alƙali ma sai an tambaye shi, shek mai wa'azi shi ma shugaban mutane ne shi ma wallahi sai Allah ya tambaye shi akan nauyin da ya ɗora masa. kai mai gida da matarsa sai an tambaye shi akan matarsa da 'ya'yansa kai yaron gida da aka ba shi shugabancin shara da tuka mota da bayan fulawa kai mai gadi wallahi annabi ya ce sai an tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ba ƙarya bane yanzu kana tuna wannan ka yadda yanzu rayuwarka da kake fantamawa ka tashi ka faɗi ka tashi ka faɗi ka yadda akwai Allah ka yadda Allah zai tambaye ka in ka yadda da wannan to shine kana da alqalbus salim abu na hudu alamar kubutacce zuciya ita ce salamatu hamin salamatu sadr min ad-dagha'in wal ahqadi lil mu'minin mutum zuciyarsa ta kubuta daga hasada da kiyayya da da kullata da fushi da gaba duk wanda ya kuskure ya mutu zuciyarsa tana cike da wannan dattin wallahi bai je da kalbu salim ba kaga fushi da kiyayya da gaba da kullata san ba ɗabi'ar musulmin kwarai ba ne duk abin da mutum ya maka wanda ka tsaya ka cashe masa ku yi duk abin da za ku yi ku gama amma ka zo kana dakonsa a zuciya ka san dakon damuwar mutum fa tafi dakon kaya a gadon baya idan ka sa damuwa da fushin dan uwanka ko zuwa wuri yayi sai ka ji ka takura kana kwance a gadonka da ka tuno shi ka ji nauyi saboda ka dora kanka bala'i ka zubar da komai ka ce ba wani dan adam da ya isa in ajiye shi a zuciya kawai mun yi mun gama kawai ka mun daidai na gode ba ka mun daidai ba na gaya maka ba kai daidai ba shikenan kawai an wuce wurin amma mutum ka rike wani kana hasada me yasa wani ya ci gaba me yasa wani ya sa riga ba irin tawa ba me yasa wani ya canja gida me yasa wani ya fentin gida me yasa wani ya ƙara aure me yasa wani yake da aiki mai kyau me yasa wani gonarsa ta fita yabanya mai kyau ya akhi man tas'al wa kake tambaya Allah ba kake challenging nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah ya ce mu muka raba musu rayuwarsu Allah ne ya ga dama ya raba ya mai da ɗa ya zama mai kuɗi miloniya ya mai da uba talaka ya mai da miji mai kudi mai arziki ya mai da mace matarsa kuma in ya bata ɗari biyu sai ta yi godiya ya mai da sarki talaka sarkin gari talaka bai da komai kuma ya mai da talakansa ya fi shi kudi ya fi shi arziki ya fi shi kaza haka Allah ga nama ya tsara kamar yadda ka yi haƙuri wani ya fi ka tsawo baka taɓa fushi ba don me yasa ya fi ka tsawo aiko kuma gidan ku ɗaya uwar ku ɗaya uban ku ɗaya amma haka Allah da ya zo shuka ku wancan aka shuka shi mai tsawo wancan mabiyi wancan guntu gajere ya ba wancan kiba ba naman kaji yake ci da kayan daɗi ba tuwo miyar kukan nan dai da tuwon dawa nan da kuke ci ita yake ci amma gashi nan haɓaka yake kamar an sa masa yis kai kuma ga kanan kullun ci kake yi amma kamar kamar kusoshi ne a cikin cikinka ka amma ka haƙura me yasa wani ya zama mai kiba ni na zama siriri me yasa baka challenging me yasa wani ya zama fari ni na zama baki me yasa ni na zama baki wani ya zama fari me yasa wance ta zama mace ni na zama namiji me yasa ba a maida ni mace ba me yasa ba a maida ni namiji ba me yasa ba kwa challenge wannan to me yasa dan Allah ya fifita wani akan ka zaka zo kana zargi to dole ne zuciyar mutum ta zamanto yana tuna duk abin da Allah ya wani ɗan adam shi ya ga dama ya masa ni ba ruwana dan ka samu arziki Allah ne ya bayar ni ma zan je roƙe shi ya bani in Allah ya rubuta mun zan samu zan samu haka Allah yake lamarin sa wani yau ya shekara 45 yana zuwa kasuwa baya fashi wallahi duk inda zai neman kuɗi sai yayi amma har yau bai yi kuɗi ba har yau jarinsa bai wuce dubu ɗari ba ko dubu arba'in da biyar ɗin shekara arba'in da biyar jari dubu arba'in da biyar ga wani yaro kuma daga tasowansa kwata-kwata bai wuce shekara ashirin da bakwai ba duk garin ya fi kowa kuɗi biliyoyin kuɗi ne yake kwanciya a kansu ya hau motar da ya ga dama ya saka rigar da ya ga dama ya je ƙasar da ya ga dama kuma duka duka kafin ya zo duniya ma kai kan ka daɗe ka daɗe da fara haɗa kayan kama amma gashi ya zo ya fi ka ya za ka yi nutsewa za ka yi kai ka isa ka canja gobe dare yanzu dare ne gobe safiya ka isa ka canja tun da baka isa ka hana rana ta zo ba yau gobe kai ka hana rana ta zo kuma baka isa ka hana ka ga wani ya ci gaba ba hassada ma gajeren tunani ne Allah ne ya bashi dan ya samu riga mai kyau kai ma roki Allah ya baka naka dan ya samu ilimi Allah ne ya bashi kai ma roki Allah ya baka kuma kowa fa da abinda Allah fifita da dan uwansa wallahi duk da za a jera mutum dubu wallahi kowane mutum ɗaya zaka ga akwai abinda Allah ya fifita shi da shi wani abu sai Allah kamar yanda ya bambanta kun ga tafin hannun mu dinnan kun ga akwai yanka yanka ko wannan ana cewa wani abu wai tom print yanda ake dannawa dangwala wannan kaga kowa kowa da nasa ko kowa da nasa ko to wallahi kowa halittarsa daban take da dan uwan shi haka arzikinsa daban yake da dan wasu ba wani mutum iri daya kuma haka Allah ya ga dama yayi to ya mutum zai zo ya hana kansa bacci saboda Allah ya ba wani shi bai bashi ba akan me واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ku tuna nemomin Allah kan ku ya ku uwana da fa makiya kuke fada kuke da juna da gaba da kiyayya amma yanzu Allah ya hada tsakaninku Ibn al-Qayyim yana cewa wa min alamati sihhati al-qalbi an yartahila an ad-dunya wa yanzila bil akhirati alamar kyan zuciya la ilaha illallah alamar tsarkin zuciya mutum gaba ɗaya ya tattara daga duniya ya ji ya dara a lahira ga ka kana rayuwa a duniya amma tunaninka na lahira ne ma'ana duk abin da zai taba maka lahira ka ba za ka yadda da shi ba an yartahila ali duniya wa yanzila bil akhirah yace wa yahilla fiha ya sauka a cikin lahira gashi a duniya yana rayuwa amma wallahi malam dan lahira ne a cikin lahira yake hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha ibn qayyim yace hatta mutum ya wayi gari ya ji shi a lahira gashi a duniya yake rayuwa amma sai ya ji shi dan lahira ne yana cikin ƴaƴan lahira ma gaba daya wannan shine alamar zuciya ta yi kyau ma'ana alharakatu wasakanatu motsi da zama da tashi gabaki daya yana tuna Allah ne wannan shine alamar kyan zuciya yace wa kullama sahal qalbu min al-maradi tarahala ila al-akhirati duk lokacin da zuciyar dan adam ta kubuta daga duk wani ciwo da rashin lafiya to daga nan kuma zaka ta hada kayanta ta hau sirji ta tafi lahira ma'ana duk wanda kaga yana yawan tunanin lahira to zuciyarsa tana da kyau shine sakon kawai da ake so a faɗa sannan ne santar zunubi shine abu na biyar duk abin da saban Allah ne azzambu wal ma'siya wa talabu tauba ka nisanci zunubi ka nisanci sabon Allah kuma ka rinka tuba shi yasa annabi yake ce mana kullu sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi yace ya ayyuhan nas subu ila Allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa ku rinka istighfari fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace kullu rana sai na istighfari guda 100 sabbai suka ce annabi yana zaune kafin ya tashi a wurin zama wallahi sai mun irga istighfari wajen 70 a hira kawai ana tattauna sai dai ayi shiru sai ka je na astaghfirullah haka yake ana cikin zance da an danyi shi sai ka dana astaghfirullah astaghfirullah wallahi haka annabi yake sallallahu alaihi wasallama to alamar zuciya mai kyau kenan sannan kuma alamar zuciya mai kyau shine idan wani wurdinta da ta saba tana yi na ibada ya kubuce mata to ji za ta yi kamar ta rabu da abin da ya fi komai amfani a wajenta malamai suke cewa mutumin da yake kwaɗayin kuɗi da dukiya ya shiryo wani business ya shiryo roman riba sai wannan abin ya kubuce masa wallahi kwana zai yana ta mirgina yana ta mirginawa akan gadon matarsa tana yaya dai yace ke dai ban kawai wani abu ne ya seto ya kauce masa to malamai suka ce mai tsoron Allah shine yayin da ya rasa asubahi yini zai yana cikin bakin ciki da damuwa yau bai je asuba ba kana ji na kuwa yayin da ya rasa jam'i damuwa yake shiga yayin da ya kasa tashi ya kiyamun lailinsa da ya saba yana yi damuwa yake shiga sama da wanda ya seto makudan kuɗi suka kubuce masa yayin da ya saba yana yin sadaka yau bai samu yi wannan sadaka ba damuwa yake shiga idan ba ku gane karatun ba kawai abin da nake nufi duk mai zuciya mai kyau shine duk mutumin da ya saita aikata aiki na alkhairi idan wannan alkhairin ya kubuce masa bai yi ba karka ga irin damuwar da yake ciki yanzu mun sani a tarihin mu iyayenmu da kakanni suna ɗabi'u wasu abubuwa da yau duk mun kashe su wallahi ina tunawa ni da nake gaban ku ba da shekaru da yawa amma ina tuna ina yaro wallahi akwai tsofaffi a anguwarmu duk da za su fita ranar juma'a sai sun mana sadakar kuli-kuli ko sadakar alawa ko da sauransu iyayenmu yanzu nan ina iya tunawa babanmu in zai dawo yana siyo mana wata alawa wata alawa mai daɗi mu in mun zo ba abin da muke dubawa kawai mu wannan alawar akwai ta wallahi sadaka kuma iyayenmu ba yadda za a yi mai bara ya zo ba a ɗauki wani abu aka jefa mai ba taro da kwabo wallahi ni din nan ina tunawa a kaina na sha daukan faranti an zuba abinci abinci abinci a faranti a kwano a kwano a kwano ina bin gidajen makota kullum kuma wallahi tallahi a lokacin babana ina jin bai da riga guda biyar amma babu ranar banza da ba za mu raba abinci mu kai makota ba mu kai su kawo kai ina tunawa na yi rayuwar da wallahi sai a ɗauki lokaci mai yawa wallahi ban ci abincin gidanmu saboda irin kwaɗayin yara ka fi son abincin waje yanzu wannan tarbiyyar muna yin ta babu ina iya tunawa da duk inda ka bi kofar gida akwai maciya da ciyayya dattawa suna cin abincin mutum ashirin mutum goma sha biyar mutum kaza in mutum ya dawo daga gona hatta rana ana ciyayya rana wallahi in mutum ya dawo daga kasuwa wallahi zai zauna ne a maciya aje a kawo da kazar da aka soya masa da abin da aka yi da farfesun da aka duk fito da shi ake a waje duk kowa da kowa ya ci ta samari akwai maciyar samari yau duk babu sadaka din nan yau da masallatai mu na juma'a da kuke gani ba wai goyon bayan bara nake ba amma ina so in gaya muku imanin iyayenmu da kakanni na bayarwa mutum bai da komai fa wallahi azimu ina gaya muku sai ya wari wani abu ya bayar kwabo ne ne kwabo bi ne naira biyar ne nawa ne sai ya dauka ya bayar in ka je masallacin juma'a za ka ga masu bara wajen mutum ɗari saboda duk wanda ya zo wuce sai ya dauka ya bayar yanzu ba fi sabilillahi akwatin masallaci ma ba ku bayarwa ballanta wani mabaracin waje da aka su ma mabaratan duk sun watse gaba daya ba ma yi shi yasa masifu suka yi yawa ai ba ya faɗa cewa sadaka maganin masifa me yasa masifun mu suka yi yawa ba ma sadaka dan an ce an ce kar ai bara to kuma an ce kar kai sadaka wannan mai bara ba sai ya zo gidanka ba kai mai har gidan shi waye yau a cikinmu yake ɗaukan albashin naira dubu talatin ya ce bari in ware dubu biyar ne zan rinka yin sadaka da ita in ba wani ɗari biyar in ba wani ɗari biyu in ba wani abu nan waye ba ma yi sai kaɗan daga cikinmu shi yasa masifu suka yi mana yawa abu na ƙarshe bayan Allah na gari masu zukata masu kyau su ne mutanen da in sun shiga sallah ji suke kama wata aljanna ce Allah ya tsunduma su a ciki suna son sallah suna son ibada da haka muso Allah muso manzan Allah sannan alama ta ƙarshen ƙarshe ita ce bayan Allah na ƙware su ne masu fifita gyara niyyarsu saboda gyara aikinsu shi abin da ya fi damunsa niyyarsa ta yi kyau Allah ma ya karba aikin tukuna ba wai yawan aikin ba fa wai shin Allah ya karba mai gona ne abin da ya dame shi ‘yar kaɗan ɗin da ya samu ya gyatta ta gyara ta shi ya fi masa akan ya ɗebi babban gandu da ba zai iya gyarawa ba yanzu da yawa daga cikin mutane sai ga suna da ƙoƙarin yawan sallah yawan zikiri yawan kaza amma ba su fiye damuwa da Allah ya karba ko bai karba kawai turawa Allah ake kawai a ta tura masa kawai ba dai ka ce ai sallah ba an yi sallah ba dai nafila bane to an je an yi nafila ba dai sadaka ba to an je an yi ba haka qur'ani ya koya mana ba qur'ani ya koya mana rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim abinda na faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa ya yafe mana kai mai mika takarda kai lokacinka daban da namu ka san mu muna amfani da wannan abar minti hamsin shine lokaci hamsin da biyar shine an shiga red line da ka yanzu ne na yi mintuna na hamsin da biyar daman na fara karfe takwas daidai kuma na tsaya karfe takwas saura minti biyar mama nuhu ne yake ziga ka mama nura ne yake ziga ka mama liman ne yake maka yake maka haka haka haka to ina nan ina kan lokaci bari da ka ta anan insha Allah na sa akwai tambayoyi abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa maganganu ne ba su da ba su da wato suna da daɗin ji amma kuma ba lokaci Allah haɗa mu aljanna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala